الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشي الله سبحانه وتعالى يا قدر أرمو مركز أهل السنة والجماعة وندك أنقل كركدة برن دمغرم جمهورية النجاة يومنا ثلاثة biyu ga wata na rabi'u sani hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da sha bakwai ga watan goma dubu biyu da ishirin da uku muna cikin littafin bulurul mara na alhamdu mun hajji asqalani yau na ga za mu yi darasi na 133 darasi na 133 ina ƙarshen karatunmu muna hadisin bin mas'ud wanda ke ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sababul muslimi fusuq wa qitalu kufr zagin musulmi fasikanci ne kuma yaƙar shi kafirci ne muna cikin bayani ta da ya gabata a kan bayanin wanda iya cikin hujjoji da malaman suna ke bayanin kan cewa kufur duna kufur akwai kalma ta kafirci amma ba irin kafirci ba da yake hudda ka daga cikin milla kamar kayan da wannan iya daga ciki ya kan musulmi kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya bayani a cikin Qur'ani kan cewa wayan tsarin ta ta talufa asir bayan mako in jama'a biyu ta musulmi suka yaki musu da kasu kaga Allah ya musu na imanin su kuma sun yaki kenan wani aiki ne da kahurci an mai suna irin aikin su ne amma da kuma daga min yaki kaga inda kahurci ne ba maganar kuma a ce ‘yan uwanmu ne ko jama'a don hamakar mata masu imani kuma har a yi suluhu ta kwambayan suluhu a gama a yaki guda ire-iren cewa na magana nusar yana magana a kan cewa isra'il na hun bihi makufar a guda biyu a cikin mutane wannan kafirci ne na kaga akwai alfahar bil'aba wa tsarfin nasarar zagin alfahari da uwaye da lalata ko sukan dangantaka ko jinsi na wani na ta kahunci na duniya kuma hujja bin bi ma kofa wani abin kaga ka a san kahunci mai ta karin da dan ka alfahari uwayenka ko ka soki wani ba a ce hali ne dai na kafirci na matsalar misali ina ga abu zarza ne da bilal ne dai an samu dai an haƙaniya ya aibanta shi ibn sauda da uwanshi da nabi ya ce hanzu naka minu fika jahiliya hanzu kai mutum ne hanzu akwai jahiliya tare da kai hali na jahiliya kaga bai me ce ba ce ka furta ba a takaice dai akwai irin misali da ake magana na wani hakuri biyan zala kuma lakon kafin mu zalimi da ka tawo da gwamnati da zan Allah ba zalimi ne kafiri da sauransu ko fasiki ne kaga wannan shi na wani cewa akwai bambancin wanda ya yi hukunci da wani littafin mana bi hukuncin littafin Allah ba amma ya yi ne kurin dan ba dan iko alamatsayin mai laifi ne ba dan yana gaba halittar yin hakan ko ya halitta kurin ya yi ne da wani kayan duniya ko da wani mukami sauran su tamanwa da manzan duniya amma ya tabbatar da tayin Allah shine gaskiya amma sai ya zo yayi hukuncin ba da tayin Allah ba wannan ku baka kai ce ya ka hukunci ya yarda gaba daya wannan mutane Saudiya suka tsaki rubutu su dangana ga magana kurin ko gwamnati ko hukuma shi ana ana tayawa mallan ya hukunci manzan Allah ya ce kuma nawa yanzu misali mutum da iyalan shi nawa muski mutum ya sake mace sai kurin ya ce kwashe kayan ki sai gidan ku haka Allah ya ce Allah hana kamar da ta kurjin min biyu tuna wala kurjin Allah ce to kun da ka an ce mutum ya kori mata da gidan ya ce ko ta huta ya ce ta yi kawo ta kawo ce ma Allah a ta huta ta hukunci da ta Allah ba ta yi ba a takaice akwai bambanci wanda zai hukunci ya ga halicci shi shi ka wuce gangariya akwai aikin da za ka yi laihi ne aikin kawure ne amma ba a ce ka yi da irin da ta huta da kansu a takaice wasu ne dalilai da ake kawo a wancan wurare na akwai kufur bin kufur dan da yake nan zaman ji dai hadarin zagi kuma da yaƙar musulmi kuma da muna cewa duk abin da kai an ce kufur bin kufur amma kuma shi ne kabira mafi girma kuma laifi ne babba a wajen Allah kama gane kuna akwai mamancin kafurci da abin da ke laifi sai wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كيتشيوا إياكم والظن أنا أمك شيء game da yin zato ya ce fa'in zan aka zama hadis domin zato shi mahi karyar magana ka samu karya a cikin shi haka allah ya kira masu imani da shi ta da bukatar minan zan ina ba da zan isa nisantar zato inda zato za ka yi to za ka faɗa cikin ƙarya tunan iya wannan ruwa tana kantar da mu da haɗarin zato kuma za ka auka cikin ƙarya mun kana yi shi kan wannan abu ne sanar mai zato ba mai haɗa adam ɗabi'a mai zato tsammanin kaza tsammanin wani abu aka iya zato na alkhairi wannan babu aibu kan shi shine kamar na gairan da makashari ganin mutum ne dan ahlu kalam ya ga cikin masu magana da ke raba zaton wajen gida akwai ma inda yake wajibi ne akwai inda yake mustahabbi ne akwai inda yake haram ne akwai inda yake ma mubah misali kaga dole ka yi zaton alkhairi ko kyakkyawan siffa da sauransu ga Allah kyakkyawan siffa ga Allah kawai wajibi ne kuma da na wanda yake muharram mugun zato ga Allah ko ga wanda yake mutumin kware ne sauransu wanda yake mubah zato wanda misali mutumin da an san misali cikin fasikanci fasikan misali zaka karo misali karuwa ko wani barawo dan kamar zaton ayin sata ka san shi ne ko karuwa ai magana zina dan kamar zaton mazana ce ya ce tana zan kuma san ga ta sa tutar karuwanci daman dai mutumin da halin shi mugu ya bayyana a yini kaga nan zato ba a ce lahiri da ba lahiri ko da baka haka amma ya sa tuta wannan abu a takaice dai kodin zato ɗabi'ar ɗan adam ta zato abin da yake da abin zargi ka yi zato ka yi hukunci da zato shi ne magana ka yi zaton abu baka tabbatar ba kuma ka wa mutum hukunci da wani zato naka shi ne za ka maka da laifi a ƙarshen suna kawo irin waya da nasu ke cewa na ta zawo al'ummati hata al'ummati na ke cewa na ta zawo al'ummati ma ta tafi anfusuwa malam ta kallon auta amal ruwaya bukhari muslim da ka ruwaya irin wannan na Allah subhanahu wataala bai kama na al'umma da abin da ran sai saka da tunanin zuci sai ka aikata kai action ka aikata abin ko kai magana ka hudu shi kenan daren ka saka wani abu kaza baka wadi ba baka yi wani abu daban da tabbatar da mutum ba Allah bai kama kai ne tabiya ba na da alu da ga kaza ya zamanin kaza ne tabiya mutunci da ga ga abu ko zai saka shi yawa kaza ne to wannan abu Allah bai kama ka irin wannan zato da zuciya kullun tarayya abu abinda yake da za ka maka shi eh ka sa wani iyawa ka zaki kuma ka hoji ko ka yi wani aiki ka mai hukunci da wannan zato naka shine anan za a kama ka da laifi amma kodin wasan zuciya ya zo ma kaza kaza kaza ne wani alama kaza ne wannan Allah bai kama ka da irin wannan wasasi rashin wata ruwaya wadda bukari ya kawo musulmi ya kawo allah bai kama al'ummata da wasu wasu da abin da zan ta ya raya mata matuƙa ba ka yi ba aikin abu ba ka aikata ba ko ba ka faɗi ba kenan mu gane da zato ɗabi'a ce ta ɗan adam ba mai hal an adam zato to in kai zato ka hukunci ka tabbatar da hakika da zan ka gurin haka ne amma ka ba wani labari sai wanda ka zaki wani ka zaki ko ka neman kai ma mai wani abu dalilin ka mai tsammanin mai kaza ne ka ce bane mai kaza na kuwa da da yake aiki na aiki da zatan wannan shine laifi aiki da zato ko hakikan da zatan ka shine magana kenan kuma cewa tabbas zato abu ne a hili da yawa za ka yi zaton abu kuma misali wani yawa labarin abu ne yawa kana aboki da aboki ne to kawo labarin ana aboki da aboki ne sai aboki ne ta ƙoshi ba ta lahiya ya tambayi agajin abokin ɗaya ya yi ɗan dama dama ya ce to bari zan kama ka an jima bai zo ba an jima bai zo ba sai ya sa kiran shi ya yi duka mawaya an cire wanda zai mun haka kayan yanzu ya yi kace-kace da shi suna can an jima ya kare kace-kace da gashi yanzu wani yanzu ka zaka zaka zaka ce a lokacin da kake da yanci babu abin ne saluta ta ne sai da ka maka saluta shi sai da saluta ka mishi ya yi sai da zai kame ka wata shirkita amma shi tunanin kace-kace ya ki ya saba da lemu kuma na kashe ma duka ma ya kashe salulai sai ba za ka zaune ba shi kashe da zai layin da ya cire ya zai dada ka zo kamin murar ya san shi ya kyauta mishi amma ka ce shi ya mai kata-kata ya aibanta shi akan abin da yake shi kuma ya nemi mai alheri ne ya san abokin shi ne ya bukata kuma zai taimaka mishi kaga aiki da zuri kuma daga baya abin ya haka wani takaice kai zato an kai aiki da shi matsala ce dole ka tsammanin ka ga abin kurun haka ne a ranka bai wa wannan ba labarin wani malami mutum biyu ne ɗan uwar ɗan uwa shi ɗan uwan iya cikin dushi bai lahiya ya jima ya jima sai ɗan uwan ga ya jima ciki da ya je iya ɗaukura amai ne iya amai ne ya ɗaukura ka kalla babu ya kan dushi ne bai wando ya suke wannan izira yake ya je ya kama ya kama da iya iya amai da babu iya ɗaukurin ama shi wanda ya shiga gawa me yake so har yau ya yi tallabe shi rike shi ko daga bayan shi ko sai abokin ne ku zo da yau da shi gado shi ko shi ko ya ce ya gaji ko suna da wani da idan shi ya gani ya zo ya bi a bayan shi wallahi kaga an gani ba ka son kin sai ka ce ya haka ne tunda shi ya zo shi kuma daga bayan shi ya rungume shi kaga da bi an gani ba haka ce eh liwani ne yake tun daga bayan ne ko namiji ne kun bai wando amma ba haka bane haka ran shi ya tsawata mishi liwani yake shi kuma tallaba shi ne yake shi ne idama amma ka aiki da ganinka ko lokaci eh kurin haka ne kuma yanzu wani wato wato wai ta inda lillahi subhanallahi yake yake tarkiwa a waje ya ga bugun abu aina ababan da yake da wanda wani yanzu ya rutu ne hoto ya yabanta su shi kuma wani har ga Allah ga abin da kake nan tallaba shi ne amma shi wanda shi ya fadi tun da man iya cikin biyan bukata ne amma ya taso mishi kenan bai bukata ya samu don zuwa ke so ke yama kuma shi ne ya cikin mutsaki to kawun aiki da zato ne ina kuna kyale bincika a kun shi ya hoto ya da hannun su tewa za ka zato zato ya kamfanka a takaice dai kenan zato haɗari ne kuran wannan ruwa bukari ka ta musulmi ya kawo wa an ma qalbin yasa radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت هو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه ما قال ابن يسار كبار اللابار يتي يجي من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي كوينة تيوى ما من عبد يسترعيه الله رعية باب ونباوة da Allah zai bashi wani kiwo daga cikin kiwo mutum goma ne gari ne ƙasa ce mene ne na abaka kiwonsu kenan kai ne mas'ul a saman sabu da kansu to amma wannan jama'a da allah ya baka kiwonsu sai shi wannan da aka ba kiwo ya mutu ya mai mutu ya zama to ya mutu a ranar da ya mutu huwa gashi da ita yana mai zalimtar wannan abin kiwon nashi yana mai zalimtar su ko mai shiga haƙƙinsu ko tawaye haƙƙin da yake kan shi nasu to wannan ga hukumcin da yake kan shi illa harrama Allahu alaihi aljannata sai Allah ya haramta mai aljanna wannan iya kawo bayani ne akan sakaki ko rashin kula da kiwo da Allah ya baka kai ko aka a'a haƙƙi ne kuma idan har kai ki ɗaukan wannan masauliya kai ko aka baka bada ba haƙƙin da yake kanta to ga matsayinka shi yasa tarwa nan sarasa ke cewa ruwa ta inganta sun suka sai albani ya kawo tabbatar da ruwayar ta cewa duk wanda ya shugabanci mutum goma mutum goma aka baka kulawa da su to gobe kiyama za a zo da kai hilin kiyama hannu a ɗarme abinda zai sunce ka adalcinka ga wannan kiwo naka ko a ci gaba da ƙara ɗarmi ko a saki kenan ya kanta da kai haɗarin jagoranci shugabanci abu ne ƙwarai mai haɗarin gaske sai an dage wannan ruwaya kenan imam bukhari ya roto haka imam muslim ya roto ta وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم عائشة تبا لاباري تيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي iya addu'a annabi ya addu'a ga addu'ar da yace Allahumma ya Allah man waliya min amr ummati shan dun wanda ya jagoranci wani abu daga cikin al'amarin al'ummata aka baka wani jagoranci kadan ko da yawa da shay'an fa shaqqa alayhim sai ka tsananta ma wa'annan jama'a da aka baka jagorancin su ka kuma ta musu ko ka gallaza musu to duk wanda ya gallaza ma al'ummata fashquq alayhi Allah kai ma ka gallaza mishi ina karantar da kai addu'a ko baka yi baka shugaba annabi yayi in azalimi tana annabi ya mai addu'a kuma kai ka ga mun zai tamto matsala ma ka ja ma kanka abinda ba shi ba kuma da abin da yayin ma kamar addu'a ta shari'a ta hi bai bukata ka ne ka taka amma azalimi ne in ya matsa annabi ya addu'a ga irin wannan azalimai wanda ya gallaza ma al'ummar shi سي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه أبو يقول ولا بارن شوى نوم سلمة إذا قاتل أحدكم idan da yanku zai fada ko da hada shi mana yaki magana fada za ku yi da wani falista ne proja ka nisanci taɓa fuska nan menene ko a halin fada fuska allah ba ta daraja ba a bugunta ba a kutubu ba a mari maza ga su suka daɗin bugu a ce ya cire shi da biyar kai hau sami hanci don a cikin ɗan adam ba abin da ke gaba mai daraja a cikin gabuwan shi kamar huska ta ce mutum huska tana da allah bata daraja da kariya ko a halin wada ko da a ce mutum halin wada ne ko rinka ta huska kai bugun ka wani daban a ƙarji a ina ne amma a kai a huska kudin ka ka haka da nan magana an ce a nan haɗanka da cikinka bale magana mata ƙarar annabi ya hana wala ta zabroja na mace wala ta zabroja suka baki suka hana ka bugan wasu mataka an ce iya cikin abin da an aka je wajen alƙali wurin shari'a iya tabbata kana marinta to ana iya raba ka shiga wurin da ba taka ba baka da haƙƙi bugu da aka ce a yi bugu banda huska ɗanka ne cikin kashe kakka mare shi a fuska haka aka hana ka shara ta hana ka kakka a wani to za a ito na kamar shi daga shi aka bulala ko ɗan bulala wani yaban amma dai fuska ko ɗanka ko matarka kai ko abokin mada ko abokin mada haka shara ta nake tuba kakka yi lahi ne kuma kai kama zai ce ya cire shi da biyar kawai ko aka ɗabi'a mutane aka ce ai mutane mare ka shi ke na gama da kai ya ya cire shi da biyar ya ƙare ya yi mare shi kura wuri ne mai daraja shi na adam kuma addini annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu akan bugan bugan bugan fuska ko mari da mace ko kutu ko a ce ya sami hanci duk ba a yi wannan doka ce kuran kakkai kai hankali ke dan kai bugun ka a wani daban da aka ce kai bugu zaka zama mutum da gaugawa kuran ba abin da daɗin bugun shi ko yaron ne ko matar ce ya ga wuri ne kunan da nan idan aka kai wa hari fuskar to ka din bin in rashin bin dokan ne ko rashin sani ko dai aka za mu ce yaudarar shi ɗani to dai nan dai annabi kenan amma cikin kitabul masal akhlaq babi na muyagun halayya marasa kyau a musulunci kenan bugun huska iya daga cikin halaye aiki mara kyau wa anhu wata ruwaya kuma na ruwaya makaranta ta idan mutum zai wada ko wada za a yi saka zaki wani ka nisanci huska bukhari ya kata musulmi ya kawo ruwaya wa anhu wata ruwa ta abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa anna rajulan qala ya rasulullah awsini awsini قال لا تقطع فردد مرارا وقال لا تقطع wani ban Allah ya zo ya ce ya manzan Allah sallallahu a wasini kamar wasiya sun kamar na kamar wani wasiya wani umarni wani zan yi sai na ce mace da ta gada kakai fushi ta sake kara ƙarsu abin wasiya ne in bai annabi zai mai da mashi kakai fushi imin wasiya aka yi annabi mai da mashi kakai fushi kenan an san tafiya ɗan adam ce bayan inda aka yi fushi ba kuma ido a rai kuma ana iya da abin da doka mata hanyar ga kayi idan gari shi ne a yi dama aka ce haɗar mushi shi hushi shi ma kamar zato ne mutane ɗabi'a ce ta wani gaugawu shi gare shi wani kuma a he a yi mako aka abin da wani zai hushi yanzu zai buga wani kuwa a yi baka bar shi aka yi ɗabi'a mutane ce haka kurmi ɗabi'a mutane ce kurmi haka ɗabi'a mutane kurmi haka ta hushi kurmi to abinda yake da hadari ɗan kai hushin kamar nan zato ne kakka aikata kakka zaga kakka buga shi ne ka riƙe shi misali Allah ke yaban wala kazi min gaiza wal afina lin nas Allah ya bansa ki wala kazi min gaiza wal afina lin masu haɗe hushi kuma su yayi hakenan tabi'a ce amma Allah zai baka lada kuma nabi za a ba wanda aka mai abun hushi yana iya zartarwa yi hakuri gobe kiyama za a bashi zaɓa amma aljanna ya zai alalahira mata ya zaɓa na aljanna abu ne mai daraja a wajen Allah mai kima wanda ka so ka haɗe wucin za ka iya bugawa za ka iya zagawa amma ka rike ka haɗe da kiya ma ce wanda yake ƙadar ala'ar fisa wa nafce mana ka zama gari ko ƙadar ala'ar fisa mu wanda ya rike haushi amma yana iya mai ladin ake wani ka yi haushi ka haɗe alhalin za ka iya zata da hushin ka ma'ana kai abin da ke so ko ka buga ko ka yi kaza ba ce ake bukatu na Allah ya ba daman ka samu daga gaban da kai ne dole ka kuri iya ba daman ka san ka tanka da karama a bazin bi bai wannan ko kuma misali hukuma ta dole ka kuri a wannan ake ce ladan da rabasar idan za ka iya yin wani abu amma ka haɗe hushin kakka zaga kakka buga in ba da ci ka bada shi ne za ka wancan lada kuma sunan Allah ke bau ulkazimin na gazon afin to kenan dai maganar hushi shi ma zartar da hushi shi ne aibu ka hukunci da shi ba buga ko kaza ita ma wannan ruwaya ta wannan bawan Allah da ya nema mai wasu ya ce kaka hushi aka ta maimaitawa Imam Bukhari ya zo da hadisi wa an hawlat al-ansariya radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna rijalan يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري haula take ba da labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rijala wasu mazaji wasu amsa wasu mutane yatakhawaduna fi mali da bigar haq suna kutsawa suna shiga cikin dukiyar Allah ba da haƙi ba nan maganar dukiyar Allah ba haibatul mali ba na Allah ke duka dukiya duka abin da shabayi na Allah ne illa an san babban magana an samu wanda aka mas'uliya ta dukiyar jama'a wasu na shiga cikin dukiya su yi abin da suka ga dama ba kan shari'a ba a ce da aka ga dama a ba wani aka da inda an san da dabi'a ta mutane balle a yau shi dama Allah Allah yake a kai shi wurin ko kuma in kuna barka barka barkar da ake mai ya samu wurin ci aka ɗabi'a mutane kenan ana ga mutum barka mahiya balle aka san ya samu wani wurin da ake samun kuɗi na banza sai ka ana ta mai barka barka to nan kenan abin da aka yi to shi dai nan nabi na kashe duk masu shiga cikin dukiyar Allah kenan suna cinta ba kan haƙƙi ba to Allah tabbatar musu da wuta gobe kiyama kina ai hattara da cin dukiya ba kan haƙi ba ko mu ce sarrafa ta ba kan haƙi na Allah ba kan ayyana da shari'a ba wannan ruwa Imam Bukhari ya rubuto to wa ana Abi Dharr radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yaruhi an rabbi wata ruwa ta Abu Dharr radiyallahu anhu cikin hadisi ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma manzon sallallahu alaihi wasallama wani magana ta zo fi ma yaruhi an rabbi cikin abin da yake samuwa daga ubangiji ta cikin hadisi kudusi an manzon Allah da abin manzon sallallahu alaihi zai ce Allah ya ce ko kaza ayi kaza ba kaza da mun Allah da zai dangana mu Allah sai kira da hadisi kudusi amma da yawa mutane sukan faito ta fa'inta hana ga akwai ta da hadisi kudusi to wannan ganin an ce hadisi kudusi ya dauka duka littafi ne ke nan hadisi masu tsarki kyakkyawa a aka samu hadisi kudusi kan da ƙarya ma fa Allah ba kama Allah kuma kudusi sunan shi ne me ba ku da mun ce Allah ce ko a ce kaza shi da nawa kai ƙarya hadisin ƙarya kan wannan da yawa tana nan wannan shi da ƙarya kuma da labarin ya kai ga manzo Allah kuma cewa annabi ya ce kaza wanda kullum muna bayani mutane a kuma su wanda ba samu zuwa zuwa ce hadisin ƙarya ta kaman ko sahabin ne ko a wannan ce ƙarya ba magana bai alaka da sahabi duka sahabai udul ne ba magana shakka ko bincike sahabi ya ce kaza ba mai mutukar tarihin sahabi duka malaman hadisi ba ta ce ya kace kace da ƙarya ya ce to za abu rajul ma da mai adadi kin kuma mai zai wai to za abu hurairar ne mai rauni abu hurairar ne kaza wa abu hurairar shi mai rauni an ce hadisin abu hurairar ta masa gani ba don ga yace hadisi mai rauni ko na ƙarya ko kaza bai da alaka da sahabin wani bala annabi sallallahu alaihi wasallam a wanda ya kai labarin zuwa ya dangana ga sahabin ana ka samu matsala hawa na daya ko na biyu ko kasa haka dai ya dace da ai sanadin wanda suka ka labarin anan ne aka ma sahabban ƙarya aka ma annabi ƙarya wani ko mun ce ba ƙarya bace ba a rauni na dan adam akwai ɗabi'a wanda malami ne misali jiya cikin tambayoyi da wani ke magana cewa ai an ce malami bai shirbicewa ya ce a'a ba haka wani babu nasu da ya ce malami bai shirbicewa shirbta rashin lahiya ce alharam nan azza da nan da alam ki adda lalam na uzuka min haram wal ajaz alharam ce shirbta aka samu mutumin korai manya manyan ma'ana me yake ta malamai sanannun hadisi da ya samu sun shirbice ta ce wane rawahu kamar ikhtilal misali amma sa almajiran shi ya ce wani ya da rauni amma wane almajiran shi ya samo ruwaya da gare shi kayan ya rikice kayan ya zama ikhtilal ya gama magana biyu akan samu shi lafiya ce malami ne ba amma ya sami kuma magana da gama magana biyu ko mantuwa da mishi yawa ko abu da manan na abu ne akan samu ɗabi'a ce ta ɗan adam kan samu shi lafiya ce gwarin na abu tsuwa ko abu rashin lafiya da mutum ya samu ikhtilat wani kuma duka ma abin yace mai zama yahudu masalat kina ta kace sai nake muku bayanin cewa tabi'a ce ta mantuwa ba aibu bane ba ga dan adam amma bangaren ruwa ne ke zamantowa aibu amma shi abin bai su kace matsayin shi na mutumin kware ta misali imam malik da yake cewa sauran mutane a madina suna da yawa wanda iya da imani inda za su wuta ana rashin ruwa inda za su roki Allah wajen istiqa ya ce wallahi iya da imani kai a dauza ruwa yadda ya da su imaninsu amma ya bane ɗaukan hadisinsu ɗaya cikin malaman hadisai ya ji wajen wani malami don ya jarabi irin abin shi matsayin shi na haɗe kiwa ruwaya a majalar sun sanna magana ya ji ya laɓe daga baya iya ba da hadisin shi iya ji iya hadisin iya kuka malam iya hadisin iya kuka shi malamin nasu iya jin ruwaya wa iya kuka can an kare gabatar da ka ce la ta ku zuwa nu ku kamshi ruwaya wani ku kamshi hadisi shi wani abin daban na ilimin hadisi bai shahe ba imanin shi ko mutumin kware ne akwai matsala daban ta hana ce ka da ki ruwaya shi kenan magana magana magana rauni ko magana mantuwa wani abin ɗabi'a ce ta ɗan adam kurin a takaice bai shahe mutuncin mutum ko kananci da allah ɗabi'a ce mantuwa da ita zawa take ko sai matsala kawai a takaice dai kenan magana ta hadisi an aka ce ma'ana kudusi ne kaka ɗauka wai kurin kudusi ne shi ma matsarki ne kurin hadisayi ne a sai in ya zo ta hanya ingantattakin ta wannan ruwa ta abu zar radiyallahu anhu da yake ba da labarin wannan hadisi kudusi da manzan Allah ce Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala ta fala tazalamu Allah yana cewa ya bayina na haramtawa kaina zalunci matsayina na mahalicci yuka kan komi amma ba na zaluntar kowa to wannan zalunci da na haramta ma kaina kuma tsakaninku fala ta zalamu na haramta muku zalunci kada ku zalunci juna na shi zalunci duk shiga haƙƙin wani daga cikin haƙƙoƙi na mutunci ne na dukiya ne na jini ne duka kamar da tsala ƙarshen rayuwa da yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram zuwa ƙarshen hadisi ta jinin dukiyarku mutuncinku tsakaninku haramu to wani ka shiga wani abu daga cikin dukiyar wani ba kan haƙƙi ba ko jinin wani ko mutuncin wani to wannan abin haramu ne kuma zalunci ne ka shiga wannan abin da aka jero na kan uwanka sai wannan ruwa ta ta musulun ta Allah subhanahu wataala ya ce ya ibadi inni haramta zu Allah nafsi ya bayyana na haramta zalunci a kaina kuma waja'altuhu bainakum muharraman na sa zalunci tsakanin ku haramu ne fala ta zalimu ka ku zalunci junan ku akhrajahu muslim rawahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghiba qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته ولم يكن فيه فقد بحثه بحثه أخرج مسلم أبو ركي بعد labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san abin da ake kira giba yi da mutum zamu ce suka ce Allah da manzan shi su suka yi sani nan sa ne ma gaya masa mai abin sai ce zikiro ka haka bi makara ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki baya so ji wannan abin ba wani abu zai aibanta shi a mutuncin shi ko na halitta shi ne kuna da wanda baya so bai ji wannan abin kuma ka yi da shi baya nan shi ne riba sai wani ke ce a fara'aita in kana fi akhi ma'qul ya rasulullah koda abin da nan dan uwan nawa yana da shi halin shi ne lahi shi ne shi ma gibace yace ai yace dama in kana fi da tabta dan har abin da kawai dama iya da shi amma kai bai nan dan ka bata shi kun batawa yace shi ne kai da shi wa lam yakun fi an kuma ba shi da abin badi ne kai fa kada ba hata ka mai kasafi kenan ka mai yanki na akwai kasafi yanki a takaice tunan abin ganin shi aka ce hausa ko yi da mutum akwai wurare da ake cewa a nan yi da mutum bai zamantowa matsala in akwai misali akan misali akan wani misali za a yi mu'amala kan mu'amala ina so za mu yi hannun jari ko zan sa wani zai mun aiki kaza zai mun kaza zai mun kaza me kace kai kai alama ko garin ku daya ko na alama ungo ku daya ko abokin gari Allah me wani me amana shi to kaga ana ka ce akan magana za a yi mu'amala ko ka misali almi ne wani zo tambayar ka diya ko yan wanka ko diyarka wani ya san wata mace a wajen mu yaya matsayin shi kame mu bashi ko kuwa kaga irin wannan an ce anan ba giba bace ka ce a gaskiya wane da ka ce za ka yi a gaskiya ya taɓa cutar wane ma ko ɗan dan wara ne gaskiyar magana dan yama wani yama yama wani yama wani kenan kanan in ka kuɗa aibin shi ba ce a kaya ba ko ko a arme ne ka ce a wani wallahi ɗan saki ɗan kama saki ne in ka ba shi ɗayan ma kwana bisa ko da zai ya arme da yawa daga an yi arme sako wa yake kaga nan ba kai yi ba ko ko a kasamin labari ba shi da bai iya biya mace bukata kana wani hujja ta ma an ji an wata abin bai yi ba kuma su ba ya ci a gaskiya wannan ga halin shi ba bai da bai biya wata bukata a takaice dai ababe na to irin wannan akan mu'amala ko magana arami ko kawo da aibin mutum ba da hidu wannan kowa ce mutum ya zalunce ka ka ga wani mallam ka ga wani ya damure ni wallahi ya damure ni ko ya ka kana ba labarin dan wadda da ya maka ya ci mare ko ka je ka ga wani wanda za a yi za a za a za a ma maganin shi ko a hausa maka hakkin ka dan da abin da ire-iren wannan na ko kuwa ce kamar sun malaman hadisi ai kaga asali yake ce kamar abin abin giba ne ta ce wane da'ifi ne wane munkar ne wane kaza ne kuma wani abin suka yi wannan wannan taban ha abada ya kare su a dama da hadisi aka ce wane kaza ne ma to wannan aibin suka maka gama yawo duk karatun kai da aka ake yi ba karamin aibi bane ga malami to amma ce a wani abin addinin Allah ake so a kare ba a kiran da abin suka kawo magana suka ce malaman hadisi su ma suna aiban da kaza lahi ne suka gano ruwaye a wannan addinin Allah ake so a tace haka kenan abin da ya tabbata wani matsayin shi da su a ɗauki magana tatata to wannan cewa wani mai rauni ne ko mai mantuwa ne ko mai ikhtila ya gama magana ire-iren wannan ababe da an faɗi na malami a zama malamai littafi ma kai na musamman nuto a fa da wadda littafi na musamman malamai suka yi wannan kurin kaga shi ko makarici ne wani ko mai mantuwa ne wani kaza ne iya rauni zaka dalili kaza littafi malamai suka yi magabata malaman hadisi suka cika da tauyi akan wannan ababe to anan ba da akwai su soki wannan ilimin hadisi su kawo abun a wannan addini ana so a kare shi ana so a dauki hanya ta a dauki magana kwakwara mai karhi da su dangana mu zan sai salama to dole a samu a tace ke wannan dalilin yasa dalilin addinin Allah yasa aka ambace shi dan a san matsayin shi a san me za a dauka daga wajen shi amma dai za a yi akwai aibanta shi a takaice dai kenan ko ka misali misali aka ce misali mutumin da daman misali ɓarawo ne kace ɓarawo ne ya bayyana ko mazaraci ne ka mai abu kace wanda dan a san shi dan baka ba kai ga cikin gidanka kai ma yazo ungo ko muku banna ka gani ko wani iya ɓarawo ne munafiki ne ya zo cikin mutane a wani kuka zo ku yanke ku yanke wani wani dukan ka mutane ki kaga wannan kai ne dan ka kare haƙƙin mutane shi dai duk abin da ke mai ma'ana ne akwai fa'ida aka hodi nan ba a kiranta yi da mutum wanda yake mana an ta hatta shugaba a zalimi zalimci ka hudu wani shugaba wanda a zalimi ne kaza kaza ka hudu bai zama tuwa ce ka yi da shi ne don wani haƙƙin ka ne ya ci ka hudu amma ya zama to kuma haka ke ne ba haɗi ba kai kurin don kurin adawa ta siyasa ta ɓangare an haka wani shi kuma kurin ba ya san sai ya karya ce amma wani sai hudu ne ya ɓata wani don dai wai karya shi sai mai karya kaga wannan kuma kai da shi kuma gobe kiyama sai wannan dai ruwaya ta musulunci ta magana giba an batar dan uwanka da abin da yake yi ko da yana da abin in kawo da giba kenan kun bashi da abin kame kazafi kenan wa anhu na akwai magana ta magana kai da wani katu ba zuwa za ka yi ka ce na yi da kai ashe wacce wata kuwar buɗe ta kuwar bazana ce an ce abinda an haka san kayi ne wani wuri kayi da shi to ka je ka warware ka an ce ka yabe shi a wurin in kuma kazafi ne kai dan ka sunan shi ka je ka ce wallahi magana kanka akan wani wallahi ba haka bane ba kuna bincika ko kaza ne wallahi ashe ba gaskiya bane ba ashe mutum kware ne ka je ka warware da ka tuba ga Allah wa an wata ruwaya ta Abu Hurairah radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wai wala tanajashi ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع وكونوا عباد الله إخوانا من ذلك صلى الله عليه وسلم يجي لا تحسدوا كوكو حسدا بأن يجب باتا بايا يكي نيدا حسدا wadda ake abin mummuna na neman bushe wani alkhairi ga wani wata ni'ima da Allah ma wani ka nemi bushe ta ko ta baki ko ta aiki da wani shari don ka busar da wannan ni'ima da yake ciki annajash wala tanajashu annajash shine turi a cikin ciniki annajash nahanin najash to kakkuwa junanku ma'ana wane iya ya taya kaya kai najashin da aka hana turi cikin ciniki ka sai abu ga mai kaya iya saidawa ya ce jika goma na ce jika tara ya ce kawo to kaka shigo to wannan magana wanda daban ba shi shiga cikin cinikin wani najash naman jin najash ya ce jika goma na ce tara kai ka zo ka ƙara akan wannan akan tara ba da nesi ba sai ya ce goma na ce takwas sai ka ce jika tara kuna saya goma kai goma da ka saya ba ka saya ba don kai wani da wani abu na sana shi balle wajen wanta da sauransu in wanta da ne wanda tsakani ga Allah annabi ya wanta ne na ya daga wani bawa akwai a ce mun yanzu ba wanda nawa nawa nawa a taya ji aka taya annabi ce wa zai kara to wannan a irin wannan halin kai mai tayawan Allah san zuciyarka in ka taya ne dan ka tura kayan yawo ba baka ne sai shi ne da cocin ka kina na jashi haramu ka ka taya kaya ba da ne sai ba dan ka sa ya tsada ga misi saboda lokacin aka ga wantar anan lokaci ya zo misali mota ga gwamnati jika 200 da misali kudin mulko ba zai kara wannan ta 220 wannan 250 in aka da 250 haka dole sai da ta daya biyu wanda ya kara dole sai da amma mutane suka tafi guda sai ta kai mutum guda 200 wane ƙara wane ce 400 to kuma zuwa wajen wantare da gangan kudin don sun keta kudin da turin mota ya ta ga tsada kudin a barka daga ba a kowane shi ya rasu yanzu da ya gano abin ya yawa ya ce to gaban nan bai sa doka a nan garin ce duk wanda aka zo wantare aka taya mota sai aka ce ya kawo da kowane hajjar kawo kuma ya sun zuzu kuma aka ce ya kawo bai kawo ba to zai rishi rishi kun zai Allah shi magana wannan kurin ka da ya sai tura tura kayan to an ce to shikenan tun da ba wanda ya kada da shi an ce da kadi da yake dari hudu an ce da kawo kuma har a zashi zo ko yanka kwana kwana zashi ka kudin ya a wai gari bai kudin ba kuma ya mutane ke ta irin wannan ya yake aka mushi to irin wannan shine haramu ka ƙara kuɗi dan ka tura kuɗi ba zai sai ba wannan haramu ne in ƙara kuɗi shi annajashi ƙarin kuɗi cikin ƙarin tayi amma ba laifi bane dan na mu kai magana kashi ka cikin wani wanda aka ce a ƙara wa zai ƙara nan ba kira kashi kashi cikin wani zamu zuwa gaba wannan wanda banne shi wannan dama da a saida ba amma jaka goma na ce tare da jaka kudin kayan hudu wacce ni na na tsaya ni ma tare da zai zai goma to wannan shine shiga cikin wani shi da zamu yi gaba kai shi dai annajashi wala ta najashu annajashi shine ƙara kuɗi ba da niyyar sai ba dan ka tura kayan ya tsada wala ta bagatu kada ku ki junanku kurin ka mutum kunya ya kana mutum kurin ba abin da ne makon bai san shi kurin ya tsane amma kuya tsane ka wala tadabaru kada ku ba juna baya ka zo yazo a kauda kai kowa ya kalle wannan ya kalle na kusa wannan kalle arewa a kauda kai dai akwai irin wani abu na gaba da ake na na mun yi gaba ta cika kana yace wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd kada wani a cikin ku yayi ciniki akan cinikin wani shine ya kun shi mu ba kenan ya taya an saida sai imam malik cikin mutum daga tirsala ya ce za ta raka na wata ƙara ba da ka hana ciniki cikin ciniki da sun karkata ana neman a biya a naka hana amma tashin farko bai sai da shiga tarsi bai sai da ba to wannan ni ina iya ƙara mashi da ne sai nake da yin sai da mu ba ta zai ta shiga tara kuma ba a saya ba ni ba da zan ƙara ba kuma shi kenan a tsaidawa mai kaya kayan shi tunda an ce ai ba ƙarawa a'a ina iya cewa kayana jika goma yau ne ta jika tara ce bai sai da ba to ni ina ce na ƙara amma da ka tare ta shiga ka kudin kaga anan ban dama zo shigo ƙara gana amma kudin daga shiga ciniki ya ce tara hatta na arme da ke magana arme ya shiga aka lakto ala kuma ala su ko ahi kadin ku shiga ranan wani shi duka an magana ce ce daga shiga arme wani ya ciki wani ya ciki ya shiga a shiga lokaci guda amma nake magana wani ya shiga kuma an mai alƙawarin za a bashi amma ya shiga iya san wanci ba ce an ba shi ba wani iya shiga shi ma ya so amma ya je an gina an ba a ɗauki kenan za a yi magana su an sa ɗaukar zama a bashi nan ga misali na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda na fata mai bin kai ne dan nabi bata labari ga ma sai su ga ma auya iya ciki ga Abu Sufyan wai ga wata ko suna san shi suna san tarare ga lokaci guda mutum ku ne annabi da annabi ga na uku ma ita ta kawo labarin ga ma'auriya ga musufiyan duka suna son ta da aure ita wannan ga matsalin shi babu babu abin zai bata wancan kuma iya bugun mata to da ce amma ce ina kyarin usama annabi ka nawa ku cikin kadida ke kenan akwai mamanci shi ma ba kullum shiga ba ya shiga a inda ya shiga ana ga alama an karkata shi ne wani bai shiga ba ma ya shiga kuma da an ce wannan shiga ba bashi to bar ta zai ba da an ji ya shiga kuma ba shi ba kuma ta zaba shi ba kaga nan ga ba ta kun da wani wani ya ta santa a ce shikenan ko tunda ya shiga magana ya ba ta san shi kuma an ba shi ba amma an ga an karkata ne an ya kullu shi da kashi gaba yace wala yabiyu ba'dukum ala bai' kada yanku ya shiga cikin cinikin shashi yace wa kunu ibadallahi sawan nan wanda ban ababe da aka guda biyar da aka ambato duk ababen suke bata zamantakewa sai annabi annabi karshe ya yi ku zamanto bayan Allah ɗan uwan juna masu san juna ke da abin zai kawo duk a wannan abubuwan a san suna kawo bata zamantakewa na magana hasada ga dan uwanka ko cutar shi ka ƙara kuɗin ba sai kake ba zai shawo jinka haka irin magana a cikin ƙiyayya tushe ƙiyayya ture hasada ture na ture wani bada baya suna abin da yake kawo zama ana buƙatar ku zama na ɗan uwan juna magana kenan ina ina malu ne shkwata masu da akhaikum kenan ana neman al'umma ta musulmi ta zama cikin ɗan uwan juna wanda babu wani abu a zuciyar wani wannan shine ma'anar magana kenan ku zamanto bayan Allah ɗan uwan juna wa kunu ibadallahi ikhwana ya ce domin annabi ta almusulmi akhu musulmi almusulmi akhu musulmi musulmi ne dan uwan musulmi la yazlimu wa la yaqdulu wa la yahqiru musulmi dan uwan musulmi ne bai zalimtar shi shine la yazlimu wa la yaqdulu bai tabar da shi mai tabarwa ga dan uwanka a halin da iya buƙatar agaji misali za a zalimce shi ko zai shiga wani halin iya neman agaji ka kyale shi ka bar shi a tozarta kakai haka ina ga cikin bayan kawatarwa da guntorwa ya ce da nan salasar ke bada labarin cikin sisa sai yana labari ya kata man kamar ya karuwa ya na nan ke bada labari na wani bawa daga cikin bayan allah a cikin kabari aka yi umarni a mai bulala dari zan da ce ma za da ya sa'ada iya neman afuwa iya neman afuwa za a kai sauran bulala daya da suke ita wannan dole ya mai da wanda ne mai shi ne za a aka buga mai wani bulala kabarin zai kama da wuta da gobara bayan wuta ta ɗauke ƙura ta kwanta zai tambaya don me aka muni bugun na zabar me nai sai da annaka mararta alama zalun falafta su cikin abin da yi daga salata salatan da gayar ta ruwaya cewa ka taba sallah guda babu tsarki hatsarin sallah babu arwar lakin ka taba yin sallah guda babu tsarki kuma ka huce ta wani mazalum baka agaza mushi ba wannan abin za ka mai wani bulalin ka kenan hadari ne kana kallon mutum cikin za a zalimce shi ka kyale ka wuce ce kai ba ruwanka kai baki iya waka yana za ka agaje shi shiga da shiwar ma'an Allah mai wani bulalin kallon hibi ne sallah da ya yi babu arwalla kuma da sallah da kucewa ta wajen mazalu wanda aka zalimta kuma bai aka zamu shi ba duk da zamu ga tun farko-farkon karatun bikin malikiya tana kawo cikin masala bagar wuzun fahu kafirun masala bagar wuzun fahu kafirun don da ya salla ba ƙarfi kawuri ne tun malamai sun yi magana a kan wannan lafazi ba a kowane hali ba ne ba za a ce kafuri akwai magana yin laihi da halittawa inda ya halitta ne shi ne kafurci amma wannan laihi ne yin ta shiga ga wannan ba kafuri ba ne ba hutun kafurci ba amma laihi ne babba yin sallah ba ba wala amma a ce kamar kaka hutu karin da ba haka ba ne sai dai a ɗaya ne ɗan ka halitta yin akwai mutane wasu masu raunin hali misali iyawa iya cikin sau ya tabbatar da bayar wala yin sallah aka kuma tsala ku shi iya gurin ya huta abin zai biyo baya a ce kaza kaza kaza ne he zamna a sallar da shi alayi ne ba ba sallar ba ba ba nan da kwana uku ne a nan abin yawa kana muna sallah ta isha kai na abin yawa kana na yi sallah raka a ɗaya biyu a ta uku ina rukuyi kun zai shi bana rawar bana arwala adata na saba mahiyawa bana arwala karin rawar da sha muhi yawa ban sallah ban alwala kalan rawar shayi dan alwala ashe ni ban alwala ina so in tashi je in yi alwala ban tashi ba je na alwala ba kira lokacin sallah yin ta so da gaugawa in ta so na zama sallaci don amma tabbata na tabbata ina so in je an yi arwala kayan mutu kuma ban je ba ne arwalar na zo na shiga sallah hadi da raka uku a rukuyi ko yanzu na ce wani arwala kuma da alaji gaba ci ci gabar sallah wasu da mai lahiya kaza kaza kaza malam amin da zai zaka zai tuni na tari zaka zai zaka zai ta ya tari sai na Allah kaza zai samu sallah a wani ba a kare ka ka taka ce mun ba da bane ba wannan ga wanda ya ga wata bidiyo ta Huzaifi na Saudiya a Madina harama Madina bi ana gargalta an dirar kun ya kaba shi ya kaba ya ce Allahu akbar kabar harama kun shi shuru ya ce makana ku ku tsaya ya wuta ya je ya kare a fa'a wanda ya dawo ya kabara shi cikin sallah da ya tare duk duniya tana kallon shi kullum bai kai cikin sallah duniya ta kullum ana kallon sallah kan duniya ana kallon shi duk da musamman yasa bai sa wani ba amma dai cha ya tsaya kullum cha ya makana kullum kullum ce ya je gyara ya dawo kuma aka ci gaba sallah wato ta wani iya iya shi ba halitta bai amma shi kurme ta sai shi shi bai ya cire ba ya ka sallah kaga wannan matsala ce laifi ne ma ba ce ka hurta sai ba mai abun ka hurta amma laifi ne bai kamata ba sallah ba ba Allah to shi wancan ba Allah amme sallah amme amme kenan azaba dalilin sallah ba ba arwala da hucewa ta wanda aka zalunta bai aka zama shi ba shine kenan magana cewa la yakhzuruhu kaka tabar da shi shine eh kanan kaka mai tabar ya bukata aga jinka kiyaye da shi shi ke maza ce almusulmi akwai musulmi musulmi dan uwan musulmi la zulmu kai zalunce shi wala ka zulu kai tabar da shi wala ya haƙiru kai wulaƙantar da shi kaga wulaƙantar da mutum dan ya kare na shiga kaga shige shi ko na daban sai ne mutum a takawa hauna a takawa tsoron Allah a zuciya yake kana ga mutum kamar kankana shi kuma mutumin kware ne kana mai iya kayan shi ko na daban ko wurin da gan shi kamar tsammanin ba ko shi ko mutumin iya mutumin Allah ne mutumin kwarai sai aka koyi hatara da wulakantar da mutane ta manzon sai yake cewa ruba ash'as agabar mudafun bil abwab da aka sama da labarin annabi ce da yawa wasu bayan Allah ga su ba shiga mai kyau ba ba ta gara ash'as agabar kuma ce mudafun bil abwab inda zai kowa ba za mu rume kowa amma ce da aka sama da labarin inda zai rantsuwa ga Allah Allah zai kusa da shi ma'ana me rantsuwa ga Allah misali yace wallahi garin nan kan ruwa sai ruwa ba me zai in ba ruwa ba me zai kafara zai to ce akwai ruwa Allah in suka rantsuwa Allah ya kusa su buka kafara wallahi dan wallahi ayin kaza ko abin da abu akwai ruwa ka amma ce ga su ba kowa bane ba ba su da wani tagara ba su da wani matsayi a cikin mutane ba ma su ba su da kima komi amma tana matsayi a wajen Allah wannan shi ne tarana sahabbai Abdullah bin Mas'ud sai shi bin Mas'ud shi ba wada ba shi ba shi ne aka tabbata dan kadan shi dan kadan ne shi ya saboda wannan ka kuma mutane mutane aka mutane mutane aka wani dan kadan ne wada da man ko kuma mutane kanana ko shi duka shi kan mutun gaba daya iyakan ya hauka ice sabai suka kalle suke suke dariya suke dariya suke dariya ce mutane dan kadan suke mai dariya sabai annabi ta kuna dariya ne kan kananan kananan kabarin ibnu mas'ud yace wallahi sai shi girman dutsen uhud akan akan mizanin gobe kiyama iya da kima a wajen Allah ce sai girman uhud a wajen Allah idan ba abun ba shi da na rage cewa da yawa wanda yake fita ga ƙato jibge yake amma bai kife da wazan kin sabro a wajen Allah gobe kiyama daga cike nan kima ba take to ya ke dan tsoron Allah kenan tsoron Allah a zuciya yake to wannan wasu kan kawo wannan ruwaya ta rahmukallah a ta kawo wannan kenan wai tsoron Allah a zuciya yake sai ga mutun ya wata katobara ko ya shiga wani halin da bai dace ba a ce mutum yana aikin da kai magana ce mutum sai ce ta kawo wannan wake da wanka ga yayi ka aibanta shi wata kawo ta nan a'a wannan wannan yaudara kan da ce kake ai mu muna aikin zahiri kai Allah san gaibu kai ka san taka wasu jakka mu a wajen Umar kamar Umar ke cewa Allah wahayi ya yanki ana ka mutane da wahayi mun zo wahayi ya yanki ce duk wanda abin shi na kware ya bayyana za mu dauke shi na kware ne Allah san zuciye shi amma duk wanda ya zama to banna ta bayyana iya mutumin banza Allah san zai ba ruwan abin da ke ba da shi Allah muna kuma zahiri ke ma ka ce ba ka ce kuma wai a taka wa hahuna eh wai wai ya ce wai rala rala zuciya yake ce ba haka bare ba zuciya aikin ga yake malakin malakin ne kuma ko me ka ta shiga mugun aiki ba ka shiga wurin bi dace ba dole amma nasiya sai manzo ya ce bi hasabi min bi hasabi mar'in min sharr an yakira akhahu muslim ya san maka sharri a ce ka wulakantar dan wanka musulmi ba karman sharri bane wulakantar da mutum ta kullum muslim ala muslim muslim haram dukkan musulmi kan musulmi wani abin da za a shero haramu ne ka taba su dan jinin musulmi haramu ne ka zubda jinin shi ba haƙƙi malu duke shi haramu ka ce ta babu haƙƙi wa irduhu mutuncin shi wai haramu ne ka taɓa mutuncin shi haka na kuran wannan ababe gaba ɗaya haramu ne ka taɓa su wannan kaga hadisi ne guda amma kwarai ya kawo abu da yawa na gyaran musulmi na gyaran zamantakewa inda za a kiyaye shi shi kadai zai kawo al'umma kyakkyawa mai kyakkyawan mu'amala ta kwarai ta gada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba hasada ba turin ciniki ba kiyaye juna ba ba da baya ba shiga cinikin wani ba zalunta kowa ba ta ka zaka agaza ga agaji ba aure kan da mutum wannan inda suka gamu za su samu al'umma ta kwarai kwarai Allah taimake mu wannan ruwa ce ruwa musulunci ko saura to ina ganin kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته